su darajoji ne ma na ma'abuta darajoji rudin sai aka ce bisa da ce ko daraja a ga in ka daraja ai ka ga ko abin da kake yi da bin mutane masu hankali daraja ko jami'in abubuwa da ke ba ne ba darajoji ba ga a ce mu darajoji goma ko iya kuma mutane daraja ne na kuma درجة أمة أو درجة ثم كذا تجد وكم أن يجيكم أو شكروا من درجة ما بينهم من وكم أن سنة متعنى الأسفات سنة درجة جزم وكم أن تجد كان متعنى تسوك أصبح تجد وأن الدرجة أن يكون شيئا بس فما ليش كده هو اللي ما يبقى أجيب درجة Thank you. cikin usulun gari da ismail daga amma sabi da ce na tambayi a wanda ya sa da bangare da a kuma da ba a yawon bai amma sabi da bai sai da wannan abin da kuma karna da kuma jami'in ko ya suka yi a cikin tafsirin ya shi na shi mun karanta da kuma da kawo sai shi ma ka sai da su ke da yin daga abin gine na na daga nisi isko na ciki a mace goma da wazinsa a ciki waɗanda kwanaki ɗansa ita yana cewa wani da ba a amurwa iska waje ba ce da ta kowa ومن لم يتبع رضوان الله فقد حان عليه صحبه نعوذ بالله من صحبه ولا يجب وسيوين ما نحكيم كأنسا ونحكي صدر ما نحكي الله Jangan salah untuk sampai rasa. wanda kuma bai bi yardar Allah ba tsakanin yarda shi ne fushi zai komo da fushi da dole muna neman tsarin Allah ta ala da fushi su cikin za daga bi hamla kuma ne daga bi ta ba bai tsaron ce ya ba tsaron ba ba ne ce ثلاث خصال موطن فيه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله أبو بكر dukkan su daga kasance a tare da mutum ko kuma ɗaya daga cikin su suka kasance tare da shi to zai kasance a cikin karkashin inuwar Allah ranar kiyama ranar mutum karkashin inuwar harshen Allah kana fi yin da harshen yana karkashin inuwar harshen Allah ranar kiyama ranar da babu inuwar su inuwar su da su mutane rajulun a nasa min nafsihi ma huwa sa'ihu mutumin da ya ba mutane daga gare shi abinda shi ma yake tambaya wasu abinda yake cewa su bashi shi ma shi ne masu mutumin da ya ba mutane abinda yake tambaya su wasu malama ba ya ba ba da ma'anarsa irin haƙoƙi da kaiwa kake da tsarowa da kuma abin da ba haƙoƙi ba da abin da kake son mutane su yi maka shi ma shi kake da su masa kirki mai zai musu zai musu abin da yake tambayar su na ba da ya su yi masa ba sau na ɗaya ke sannan wannan wanda jirgin lamin lamin da kuma jirgin ba lamin a ayyana na da wanda jirgin lamin da kuma jirgin ba lamin a rijilin lamin a kuma ta yi amma an da zai ka fi jirgin da wasa da kuma mutum rijilin ba rijilin ba rijilin lamin da kuma rijilin ولم يؤخر المجتهد الآية قدم الأبعاد المجتهد السيدان أبوه آية قدم الأبعاد هو يجنكر الآية سياسا غير الله ومن أبوه ورد أبن زيجير أبن تأتاك وقوك أبن يتاك هو يقول الله معي سياسا ومن أبن زيجير يرد الله يقول wanda yake ba babin babin da yake bukata ne sauran na biyu da kuma mu kawo an yi rasu da yake da muka yi sada ba da kowa isa da littafin shek sabu yana cikin da ta masakar da ta sabu shi ya jera shi ne a ɗaya har zuwa abin da ya hawa wanda suka zo a hadisi na kan sai ce a tsara adabin bakwai da fili da fara wannan ba ba kuma wani ba ba wanda ya shafi wannan shi ne ka kawar da domin kafin kai komi sai ka tambaye ka kawar wannan al'amari hannu irin da ruwa ko sa idan ka ga akwai ruwa sai ka sa ka kawar in ka ga akwai wasu kala da za ka yi ka cire ba ruwan matakin ba ko mai tsaka sai ka tambaya wannan idan ne Allah ya yarda shi ko kuma shi fiye wanda dai wanda ke yin wannan yana cikin waɗanda Allah ta'ala zai sa su a ashirar da ba a cikin su to wannan shi ne shi mun ga wannan abu shi ba wai da wani ruwaya a cikin tafsirin da ya shi daga malamin kowa ya ce na kan yi da ba da ake sabon ganin da ya tafi da ta'ala a wannan da ba ba ba ba ba su ne na kowa sai ce umu a ilmi umu na iya daraja da ilmi Wannan ne kan mun karanta shi ba ya kafa mun ya fi ya fi tura da shi. To sai magana da ci ko kamar da ke cewa wannan cikar tafsirin ya kamata ce mu yi shi a can kara mu sai mu yi. Zan da zan yi ba a ce mu tashi na da wani. Da kuma sallahu alaihi wa sallam ya rafa ni ba su da ni na su da kuma ayoyin baya da wani da ke da kanin da ne da da da da da da da Allah ya yi ta goma shi a yayin da aiko su a cikinsu su ne ne da aiko su da manzo manzo kuma daga daga gare su don ana yi aiko manzo daga waɗansu mutane kamar ana cewa ga lut ana kai shi da mutane su su ba mutane saboda yana tare da annabi Ibrahim a cikin gidan. ma'anar shi balaga da kirkirarsu yana magana da harshen larabci cikin sauki don su gaya inda an ɗauko su da wani manzo wani ya je ya isar da sako da wannan harshen yanzu sai an nazarta musu da wani wannan harshen sannan su san sako amma wannan da wani shi da ake musu sai ya zama so a cikin su a kan kowa yana da shekara da harshen su يتلو عليهم آياته ويزكيهم يلا كان تقوى آوي آوي سآيو ما تحكم القرآن هذه لا تنسى آيو سنة سنة جاهلية هم بصر الأخبار والحكي ويزكيهم يلا سنة كيسو ميعو أكيدو ميعو أدكو ميعو الأعدو ميعو أيوك that dole ina aka aka tsaftace su daga irin waɗannan abubuwa kamar musu bautan Allah ci ba da ana bautan ruwa kafin mutum ya tafi hidimominsa na sa'in gari ya waye kafin ya tafi ya wata kasuwa ne ya kasuwa ko wata kiri ke da ko wata sana'a kafin ya tafi wajen aikinsa to sai ya Sannan ya tafi, ya ce ya fi Thank you. na bautar iyaye da kakanni da alfahari da iyaye da kakanni da ɗaukar komai ta fuskacin jini ne kawai gaskiya tana tsare da wani kabila wani da ba ba ko ko ba ba ba da wata kabila ne ba ka aka raba su ba ka gani da jin da aka tsarkake su ne ku yi zaki bai alimin kun kitabar da kan yana sanar da su ba littafi da hikima da ƙur'ani da idan da su ne hikimomin annabi bayan an saukar da shi shi ma ba zai fasa ba sai manzara ya fasa manzara na da yake ta ba da duk bayyana da ya sama an saukar da da ta yi ba bayyana da ya sama shi ne da hikimomin da bayyana da su an ayyana da su ana sanar da su mutane da hikimomin wai na hannun da ƙarfi gara da mu haɗa ce suna cikin kwata mawai wannan hikima ce babba a cikin yin ma'afura ta mutum ya karanta ma'afurar da yawan wasu mutum ya karanta gode wa Allah da sun neman imani ko za ka tsakanin al'ummu za ka ga wanda suke cikin imuwa a rashin sarari fata na ruwa sai ka gashi kai amma ka dogo shi da zama wani ta da mutum ya ce ko wannan ana magana da za ka ce cikin ruwa shi ya kaga wani ma ne ba ta masu wata da kiwon da kawo farkon fara sai aka yi da harshe sai ya zama sauka saukar sauka kamar yadda wata da ke cewa ɗan kan su ne zuwa ga abin da in suka bi larabawa za su addini da wannan addini ko za su mutu da su kaza ko za su kaza ko za su musu sai ya zama yanzu duk harshen da ake yi ake yi ba da wuri duk duniya musu duk da kaje ko can da kaje da lissafi duk yadda yadda ake lissafi tarawa da ɗebewa da saboda raba wanda yake jerin al'umma wanda wajen rarraba su kuma yawancin duniya sun yi kula da kyau suna amfani da wannan wani a zama a yi sun sai da rarraba ya zo sai wannan farkon ainihin kula da shi wa duba na ingilishi ainihin larabci ne gaba ɗaya sai da ake lura da wajen rarraba da kuma rarraba rubutun da rarraba yadda da su ne shi da da bakwai da takwas duk da ke haɓa duk da ba ta shi ba shi to yadda ake tsarawa da ɗebewa da tsawarwa alƙalon haka larabci shi yana ɗaukar sa masa kalmar larabci na ɗaukar yin wani saka wani yana da wani cire da ka buɗe kalmar saka ma'anar sa ya in ka sa ka ba ka ma'anar sa ya in ka sa ka za ka ce ma'anar sa ya larabci kawai ke yi in ka duk koma wani harshe sai ka shi in sa kuma muna magana da larabci a sai ka duk koma za ka ba sa sai kuma sai ga ka sai ka sai dai ka duk kuma lokaci kara da bai amma shi karwa ne sai ka larabci ke wanda shi ma ni'ima ce dan mutum ya ce ba ya ce a gida larabcin da sun ce ya ma larabcin da zai ya cancanci a yi da shi su waɗanda suke laraba su bibi ko da su wannan nan da ba sakamakon haka nan kuma su ce ya shi ya da larabci ba ai da larabawa kaɗan ne kuma larabawa suna da yawa. Eh, ƙasashen da suka ba su suka laraba ai da ba laraba ba ne. afirka ta yamma nuna da kwafe tun daga misir a kan mu ai ba larabawa ba ne. iraq da syria da ai duk ai ba larabawa ba ne. ba da musu an ra- an larabtar da su duk za su duk za ba larabawa ba har suna da nake fahimta da su larabcin ya mutu ne ma larabcin ba ta da su gaskiya ma ba ba nan gijar ne kware shi ba yamma ne. kuma na ma da shi su ma da har suna da wannan kuma ya ba ba ne su za a rubuta kuma da yamma ne Thank you. Sai da tana gaya musu halin da suke ciki, kuma ba ba su. suna taka tsandarori suna shan mata jawo suna faɗan kabilanci suna wani tsandatsandariya zuwa ba wani da wani addini amma kawo ma wanda da kuma mutu suka zama sai suka yi sai suka yi mutu suka koma suka jira kafa sai ka ce ya zo su kashiyar su kai kai da ya gasa su kuma mutunci ne ba su so za su fatar da su za su fi addini su mulki amma su fatar da su wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ku dauke mu yin mu'mini ta goma shi ya kawo wannan a cikin su ta yi wannan a cikin wannan goshin magana wannan ya ga wannan tunatar da hikima din da goshin magana za mu shiga magana awala ma sabon kuma sai ba ka san me ya na kuru na hawa shi yayin da musiba ta same ku alhali kun sami shi kun musiba ta ce ta same ku duk da isaba ya da nufin Sabai na da sama, kuma wanda na da sama da sama. A sabar ku musiba ta. Musiba ta sa ka ga dole abin da ya shafe ka sunan shi abin da ya shafe abin da ya sa da na ba sai kuka ce wannan ba wa da yana ina da ni ya da wannan eh, da yake ba- an- an- an yi magana ana fassara sai an kawo tafsiri su ta gane ana magana da mu'minai ne bayan waƙa ya yi sai a yakin uhud sai aka kashe sahabban annabi saba'in shirkai suka yi suka kashe saba'in suka yi shamata su har ma suka yi su kawo wani dokar ba suka yi su kawo allah ya zai kwana da ya zuci suka koma sama su koma da kawo sai ya sanar cewa mun rama mun rama na da mun rama musibar da ta sami sai suka rasa amma na Ɗari da ɗari da arba'in sai da sai aka ce aka ce aka ce aka ce ai kun sami yankin wannan to sai kuna cewa annaba ya aka yi haka to ka ce da su kuma kawai inda an to ce da su wajen wato kuma tsari ku ne lokacin da aka yi bada ka kashe saba'in a wajen fama aka kama saba'in ya zama hukuncin su shi ne a kashe su an kama su da takobi a hannun suna da su sai suka ce to a ba mu su Thank you. ba ba ta ko ya ke bakar wasu masu da yawa masu ta ko wasu da suka yi masu da su ko kai suna da wadata su ko suna cikin da aure ko turu da giya ma da yawa su minci da yawan su mutum biyar aka ba su ainihin ainihin ciyar da bayan bayan su su su suna da wadata sai a shi an kama su wanda bai yi sai aka ce wayar da mutane da za a yi su a kashe su kuma waye da sai su suka ce a wani rana zanen da kuma su kawai da an fama da talauci gara da banza su da su kawai an sa musu ɗan ƙarfi ya gaji musu to ga shi tsara ce da shi an masa waya an sassan da shi shi ne ya zama shi in kuka ɗauki banza irin su to in aka zo wani yaƙi za a kashe ko masa kai a cikin su suka ce mun yau yanzu mu samu wannan mutum ya ƙarfi mu yi da kuma mu shahada in ce ko kan kashe maza wanda abin da kan aka ce amma kuma wanda aka kashe ba aljanna ba sai suka ce a ai ka haka ne da mai kamata ka samu kuɗi ka ka samu kuɗi ka kuma ka daga taɓa aljanna to da mai kamata to sai sai suka ce ai ka haka ne a kawo wannan taɓa babbana a duk kuma taɓa aljanna wanda Allah ya kaddara mu zuwa aljanna cikin da za su bayyana su tafi to shi ke sai aka yi haka zai da shekara da ta fara kuma suka ce an na ruwa mai duniya masu kuma na da yanzu ne da ruwa ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wa sallam ma kada ku kace ba la ba kuma rabbi da nabiya qala ma dakhalu madina qala ashabu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ما هذا الذي أصابك وقد كنت إلا النصر yace annabi sallallahu alaihi wa alihi yayin da ya akwai shawara ya zo a kasa sunan ni wanda suka ji labarin kun kada ku na fara sunan ni abu su bayar da ji labarin annabi ya zo a kasa da suka ji sai suka ce an suka sha suka nisa sai suka ce ni nisa ba koma gida alhali mun musu ba ba ko ba ta sa suna da sai suka dawo suka dawo sai suka yi ce da ya labari suka ce kai ne annabi ya fito ya ce kada wanda ka aika wani bai ya biyo su wanda suka yi wani kowa sun fito da kushi in ko ka je ne ne ko ka sai suka ga fito aka ce musu ya ne samu wani bai bai bai bai bai bai abin da so da so da abinci sai ce maka wani kai ba kuma yi goma da shafi da abinci ba da abinci sai da kuma je na kai da amma da wani da ya ce mun mun zo da tururin mun da mun ji so da so abu su gane ne amma ya fi ruwa su ne a yanzu da ƙarar ruwa masu nan ba a yanzu da ruwa shi ba zaɓar ruwa yana su ne ya zo shi ga musu wannan labarin da suka ci fashi su kuma mai kwazo su da su shi a kwazo kan shi ne ana je ko ana da su da jama'a su ko ko da da aka dawo bayan da aka dawo daga rawar asar zuwa garin madina suka shigo madina sai su afa mun zara sallallahu alaihi wasallam suka ce shi ma hada da bai asa ana cikin su karkun ta ba ta ana dai ta kai mana ta da sa a cikin mu an kama rashin kama an kashe saba'in an kama saba'in hukuncin wanda aka kama shi ne a kashe su fa qamatul ansaru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya rasulullahi haqqu lana wa la wa la taqulu hatta nufadihim hatta nufadihim sai mutum sa suka miƙe suka ce ya rasulullah ba mu wa'annan mutane kar ka kashe su har sai mu muka ansa ta wajen su wannan zarafin da wani alaihi salam sai da barare alaihi salam ya sauko fa qala yace inna la aqata Allah ya halatta musu suka karɓar tsada an yi abubuwan haɓura da ya kula kogo su karɓar tsada wajen mutanen su suke su ala an yi tsashi da min kumbi amir ƙabili da ƙadar ma ya faru na min kurfida a kan sharaɗin cewa in shekara ta dawo adadin waɗanda suka karɓar sansu shi ne adadin wanda zai shahada a cikinsu ba a bar wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sun da har wala a cikin wani wannan a cikin tafsirin alibi ne a cikin tafsirin a yashi da nasa da sinadari da muka karar da sinadari saboda su koma da kan ce an wani an wani nan ya ce daga muhammad ibn bi hamza da wani sannan ya ce daga kuma abin abdullah alayhi salam da gani alayhi salam dangane da karfafa da awon masu wani sai da kasar su daya ya ce ƙala kanin muslimu a kan asabar dogara da aka ni awa arba'ina da ya ce su musulmi sun samu sun ci riba daga daga ƙurashawa ke mutum da ɗari da ƙatar musulmina rajulan asabar sabi suka kashe mutum saba'in suka kama saba'in فلما كان يقول يصيب من المسلمين السكينة ورانا ورانا قبل سي أكبر شيء عند المسلمين فكمو بذلك سيس كبير كتير فأنزل الله قوله وأصحابه المسلمين كان أصحاب المسلمين هل يمكن الدنيا لا تنقوا كان كل شيء سيكون مقام سيكون سنن كما يعني شر شر a cikin misbahu shari'a daga imam sadiq alaihi salam a wance mai tsawo wanda ya shafi wanda ba suka ce da mai kai kuka kwanta ba sa da kuɗi da ɗan mai jini ba da kuma tuka aji ba sai kuwa ya kawo wa ɗan sai aka tuka aji ko da mai aka kwanta da da lokaci da makaranta har yanzu a wasu tafi shigo amma yanzu lokaci biya ko ya ce ko yi kuma sai mu bar lokaci da sai zama za mu iya ci saboda kaɗan wannan ya faɗa insha Allah ba mu gaba ba ne ba gaba ba ne Insya Allah gobe zami na ran arba'in na ran mai shekara biyu na zuwa kafin mutane sun suna nan a karawa domin wannan ziyara mun da sun gani a ranar ziyarar karawa din ya fi kowane taro na da zane kuma da yake na shiga yin yin yin yin amma wani yawon wanda suka ce an ce an ba su ƙarfi goma sha biyu da dare yan ana da ya su sha ba zai zama ƙarfi kamar goma da dare ya mutu yana ganin ya ba shi yana da can da ke yi zai kama zai ana da masa dama masa shi shi ko mutum ne ya yi Thank you. na kusa da lokaci gobe za su musu muna fata a shigo da ko ba ku ne yanzu mun sa su ba ne ne na sa su ba ne ma fata a shigo da wuri kuma da da yake yanayi a shi da ya kasance insha Allah da ya ba ba tsananin tsara muna so da komi mu kama kafin su zama wajen da su kama domin a lokaci guda za mu ji da izinin shahada din da aka kashe a kamar ya tabbata yanzu mutum ishirin da hudu ne aka kashe har da shi wannan aka kai wa kowa saboda haka su su shahidan mu ishirin da hudu kenan. na ci wannan ishirin da hudu shi wannan aka kai wa kowa saboda haka can an tsinci kayayyaki wani bangare da na na na kirji sauran kuma jikin yana nan insha Allah za mu ne kuma saka musu ko su nemi babansa tun da sace sace shi aka yi aka daura masa shi ma victim ne shi ma an zalunce shi insha Allah wasu bayanai na yau sauran kuma za mu sauran sauran shirin insha Allah za mu ne musu jami'a kuma har da abin da akwai yan mace-mace ba ba ba ban ban da ban da kashi akwai wasu jarirai guda biyu da aka hanya jos ɗaya daga wani gari shi ɗan mace a jihar taraba ɗaya kuma daga yarwar shi da amma jarirai wajen shekara ɗaya ne da yaro da yare su ba su akan hanya sannan kuma akwai hadarin mota da aka yi yan jama'a ne sun taso da su su kuma su hadari mutum da su su nan da ke ɗaya daga baya ɗaya daga baya amma an ka an gane su can jama'a da kuma su wanda ya fito da ka ne suna ka hannu saboda ka ainihin jana'iza za mu yi na wajen nan ma'aikatan shirin da kuma kenan da kuma wayan nan jami'ai insha Allah kuma su makiya dama sun ce suna kwakwar ranar shigowa zare wake suna kwakwar ranar cikin abubuwan da suke cewa za su yi nasu ruwa shi ne irin bayan an karɓi kwanan ɗan ɗan labari sai ya bashi a cikin kwanan da har kuma ta wani ciki an wani ne ya ya sai kada kada na ba ta labari na kada ya rasu na ce an ɗauki hoton sa aka ce an zama cikin bayan ne ne za su yi amfani da shi a matsayin ba. Yau ko da